بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta ta Alhamis sha uku ga watan Juma'a da Sadi shekara ta dubu ɗari da arba'in da bakwai wanda ya daidai hudu ga watan Disamba dubu da ashirin da biyar miladiya a wannan majalisi namu da muka saba muna karatu cikin kitabun tauhid na Muhammad ibn Abdul Wahhab muna nan a babi na babu masabbar dahara fa ka'aba Allah babi da ke magana akan cewa duk wanda ya je ya aibata mazamani ya zage zamani lalle ya bakanta ma ubangiji mala yace babu masabbar dahara fa ka'aba Allah wa qaulillahi ta'ala wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr الآية وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذن ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر فيه مسائل ما ليتي لفظا الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا يتي suka ce su kafiran ba wani abu bane face rayuwarmu ta duniya na mutu wa nahya muna mutuwa mu rayu wa ma yuhlikuna illa dahar ba wani abin da ke halaka mu sai zamani aikin zamani ne wa fi sahihi a cikin sahih sahih al-bukhari da muslim an abi huraira daga abu huraira an annabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon sallallahu alaihi wa sallam manzon ya ce qala allah ta'ala allah ta'ala mai iman dauka ya ce yu'dhini ibn adama lallai dan adam yana bakanta mu ya subbu dahara yana zagin zamani wa ana daharu alhali kuma ni ne wato zagi yake zuwa waje na ni ne abin da ke kira zamani din uqallibu al-layla wan nahar ni ke jujjuya zamani ni ke jujjuya dare da rana wa fi riwaya a wata riwaya la tasubbu dahar kar ku zagi zamani fa inna allaha huwa dahar domin abin da kuke kira zamani aikin wani aikin ubangiji ne da haka ubangiji kuke zagi fihi masai a wannan hadisi akwai matsaloli mun yi bayanai masu nan tsawo akan wannan babi tun daga shi ma yayi ma'anan yana ne ma'anar wato zamani a wajen musulmai kuke zamani shine waɗannan lokuta dare da rana wannan su ne zamani mu a wajenmu ba kamar yadda wasu ke faɗa ba kuma muka ce a shi kanshi aibata wani aibi ga zamani hawa-hawa ne akwai wanda mutum ya ce zamani shi ke yi duk abinda aka gani duniya yana faruwa to wannan kaga fita ne daga musulunci baki daya saboda yanzu ya sance ma ubangiji aikinsa ya ba wani ɗaya daga cikin mahalukai shi ne zamani zamani mahaluku ne shi ma ubangiji ne halicce shi ya ce babu wani mai sai zamani wannan fita ne daga musulunci amma idan misali ya yarda cewa ubangiji shi ke abinsa sai dai amma wani lokaci yakan zagi zamanin ne saboda dai ya huce haushinsa musamman in abu da ya faru da ya sami da shi wani abu ne na wanda yake baya so galibi zamanin ba wani yaban shi ake yi lokacin da ake samun ake dan tasawa ba dai dai ana ana baya ban nasa amma dai su a can lokaci galibi su masu zaki zamani zaka zaka samu sai lokacin da wani ya mutu nasu ko aka musu wani abin da ba daidai ba al'akdarullahi al'ulima dai wasu ƙadarin ubangiji masu yau radadi ya same su su sai su zo su zaki zamanin a haka to idan mutum ya zama ya zaki zamanin ne ba dan yana jin cewa zamanin shi ke aikin ba wato bai san ce ma ubangiji aikinsa ba sai dai yana ganin cewa zamanin tunda a cikin ubangiji ƙadirin masa wannan aikin shi ne zaki zamanin to wannan yayi shirka yayi kabira min kaba'irud dunub bai san musulunci ba muka ce kuma da yawa a waƙoƙin har wanda daga baya musulmai mawaƙan musulmai sun ta irin wannan waƙe-waƙen to ai kaga ba za ka ce wasu suna cewa zamani shi halice su ba ai ba zai yiwu ba illa iyaka dai suna zagin zamani saboda a ciki zamani shine abinda ubangiji ya kunshe wannan aikin nasa wato a daidai wannan lokaci ne wannan abin da ya kaddara din maqdurul lahi ta'ala din anan ne ya faru na wato mutuwa da kaza da kaza da kaza da sauransu da karewan arziki da sauransu amma in ba haka ba da yawa akwai waƙoƙi da aka samu na wanda suka shuɗe ko daga cikin mawaka mun kawo waƙan Abdullahi ibn Mu'taz yana cewa ya dahar wa haka ma abqaita ahadan wa anta walidu sau'in ta'kul walada yace kai can ka zamani kai baka barin kowa kai uba ne mugun uba baka barin ɗayayenka cinye su kake yi kaga yanzu wannan ai zagin sai to amma dai baka cewa ibn Mu'taz yanzu shi ya fita musulunci saboda ka san cewa shi musulmi ne kawai dai ya faɗa saboda abin da aka saba na ƙoƙarin aibata ma zamani saboda a lokacin wani abu ya same shi a lokacin ne shi yana aibata ba wai duka zamani ke zagi bai na aibata lokacin da aka samu rayuwa na rashin ne akwai maganar abu tsayif wace qubhan li wajhika ya zamanu fa innahu wajhun lahu fi kulli qubhin burqi yace tir da wannan tir da kai kai zamani tir da kai saboda duk wani aiki na na batanci to za ka samu zamani kamar ma ya ɗauka ne ya ƙara sanya ba kasa ko da yana son ya wanke wannan mugun halin nasa to in ya je safi ga kawai ya ƙara zama ya ɗauki wato kamar gawai ya saba kansa kamar yadda mata sun sa wannan wannan wato da ƙabi da suke sawa na fuska da sauransu za a ga shi baki to wai koya ya sa ma kansa irin wannan abu za a ga ya ƙara ma kansa ne kawai wato fenti ne wannan kaga zagi ne amma za ka ce abu tayyib al-mutadabi ya fita musulunci ba ga abinda shi al-hariri abu muhammad al-qasim ibn ali al-basri mai munatul irab mai maqamatul hariri yake cewa wala ta'mal ad-dahr al-khabuna wa makrahu fa kam khabilun akhna alayhi wa nabahu ina cewa karka sake ka amintu da zamani zamanin nan mai yawan haici mai yawan makirci nawa nawa aka samu wani kaskantacce ma bai bari ba shi mai kai da je rika daukar manya shi kaskantin ma bai bari ba za ka samu sai ya je ya halakar da kaskantacce talaka talakan ƙayau zai halakar da shi kuma ko kuma jibga mishi masifin shi so wannan kaga dai zagi ne amma wato ba zai yi ga wanda ya kace bakaba ya san Abul Qasim Abu Muhammad Al Qasim Ibn Ali Al Basri mai makamatul hadiri ba zai yi a ce yana daukan zamani shike yi ba domin mutum ne mai ilimi yana duba yadda littafin nasa ma ya ga wato mutum ne ba wai yaren kawai ya tsaya ma ba saboda haka shi ne zagin zamani zai iya zama shirka ta daga musulunci zai iya zama kuma ya ya wato kurzi ne kamalin tumidi shine yayin da ya zama kawai wani abu ya same shi kawai sai ya rinka ya tsane ma wannan ranar to shi wannan ranar da kazan da ya same shi ranar lahadi ne zaka shi yanzu duk wata lahadi ya tsana yanzu kaga yana yana zagin zamani ne wannan yana ganin kamar zamanin ya masa laifi to yau matashin da zamu yi kamar da muka alƙawaranta shine wato shin zamani yana aiki muka ce in ka ce ka ɗau baki ɗaya abinda zamani yake na wato a samun wani mutum ya mutu a cikin zamani ka ɗauki wannan aikin ka cuka ka ba zamani ba ubangiji ba to wannan shirka ne to amma wannan yana nuna ya kore zamani ba ya aiki baki ɗaya ko ka akwai wani yanayi da an san cewa zamani na aiki in ka danganta ma zamani wannan to zai zama babu laifi tunda wani lokaci ana iya danganta ma zamani wani abu zai zama babu ba da labari ko babu sufatawa alwasu ka siffanta wani abu wanda yake hukunta wato labari kake bayarwa kamar ka ce ni ai ni hada hada bakar rana wannan rana wannan kaga baka zaki zama kana faɗan wani abu ya samu da kai a wannan rana wannan ikhbarun ne wato ayin fi'il zaman la mu'atabatan lahu kawai dan mutum ya ce zamani ya aikata kaza wannan ba za a ce mishi yayi yayi haramun ba ko ba za a ce mishi kuma yayi shirka ba sai dai idan abin yana alaka da haramun ko shirka ne saboda abu ne sanan ne cewa wannan rana tana aiki wannan rana kullum ta ta hulo ta fada wani fada aiki da kin so mutum ya ce wai rana ba ta aiki kaga kamar yana kokarin wani abin da yake alqati'ul alhissiyul ma'ruf wani abin da aka tabbatar aka gani yana yi din kuma kace baya yi kaga ba zai yi ba zai yi ba ina gashi kuma ana ga kuma tana sujada ana gaya maka wato har ubangiji ma ya ce ba san mai da kasai ku zo ko a halin yadda kuke bukata na da'an ko kuma a halin a halin wato ku yi ala tilas qala ta sai na bai'i saboda shi kaga suna aiki wannan alqaul fi'l ne aiki ne wannan a saboda haka idan mutum ya ce zamani yana aiki wannan ba shine matsalar ba kar wani zamani cewa nan muka ce duk wanda ya ce zamani shike halakarwa ya san ce ya san ce ma ubangiji aiki sa ya ba zamani sai ya dauka zamani da gurin baya aiki zamani yana aiki wannan duk karkayan da rana ke yi ai da kuma wata suke yi ai da aiki ne a sami safiya a sami dare a sami rana a sami safiya a sami rana akwai sami dare wannan da aiki ne kuma ubangiji shi da kansa ya faɗi a Qur'ani cewa cewa suna yin wannan aiki din ya mace wa yukhshi al-layla an-nahara yatlubu hakithan wa shams wal qamar wa an-nujum musakharatun bi amri ala lahu al-khalq wal amr yayi magana cewa ubangiji shi ke lullube dare yake lullube wato dare mai rana ya zulmu hadisan zaka samu a halin kasancewa su suna neman juna da gaggawa wanda cewa suna neman juna da gaggawa ai aiki ne yukhshi al-layla an-nahara ay yulbisuhu allai annaha wato zai ta yanda in dare ya zo shike sai dauko sai ubangiji ya sama ya dauko wato yini sai ya samu kamar ya samu riga ya samu riga shikenan kaga sai ya tafi ya duba sai kuma ya bar hasken sa to kuma aka manzala sai ce Allah ta'ala sai ce ya tulubu hatidan yana neman sa da gaggawa wannan nema kaga afalan fi'il ne wannan aiki ne saboda haka yanzu duk wannan mutum ce baya aiki kaga zai kokari inkarin abin da aka sani sannan kusa ya ce alalahul khalq wal amr musakharatun bi amri afwan musakharatun bi amri ubangiji ce horarrun ababe ne da umarnin sa wato kaga bi amri da umarnin sa shi kaga su an umarce su yi wani aiki wannan ke nuna maka cewa wato aiki aiki da suke yi aiki ne wani hakikani saboda haka zamani yana da aiki da yake yi hakikani shine neman dare ya nemi yini ne nemi dare suna yin ta'akubi suna yin tanawubi wato kowanne idan lokacin sa yayi suna yin shifting shifting wani lokacin wannan yayi wannan yanzu kuda wannan yanzu wani lokacin wannan yayi wannan yanzu wannan yanzu kuda wannan yanzu sari'a bila tawaqqufi shine hafizan cin halin gaggawa wata da wani sai ya tsaya ya jira na wasu lokuta sannan shi ya tsara so ba a a hankali ga wata rafiya shi wata na ta shigowa ana nan ana nan sai ga wata shi ya tuba kin shi wannan shi ya tsaya shi ba wata in ya tsaya dawowa sai a hankali ta kuda shi wata na dan zuwa a hankali sai ga wata din kuma wannan kuma shi ya zama shi yana nan da goyi shi kuma daren baya da saboda haka wato zamani yana aiki mun faɗi muka ce akwai hadisi hadisi da fita a sahihaini hadisi Abu Zar as-Sanani wanda ke rawaitowa daga Ma'mar ibn Rashid al-Yamani daga Hammad ibn Nabi daga Abu Hurairah Abu Hurairah yana ba da labari daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Annabi Yusha ya tafi aiki da Ubangiji ya sanya shi na jihadi da kuma kokarin yada kalmar Ubangiji to sai ya ga wannan umarni na Ubangijin ba zai cika ba mutakar rana ta faɗi sai ya kalli rana ya ce anti ma'mura wa ana ma'mur ke umarni aka baki ni ma umarni aka bani to shi kaga shi umarnin aka baki ma ai aiki yake shi ma to shi kaga ita tana aiki kenan wannan shine shine mafhum din anti ma'mura wa ana ma'mur ke umarni aka baki ni ma umarni aka bani allahumma bisha alayya shay'an ya ubangiji ka ka tsare min ita na wani na wani na wani lokaci dan dai saboda saboda annabi shi ba za ta fasa aiki ba sai ya ubangiji ya bata umarni daga sama sai ya zo da sulfani yana sa tsaye da ita to amma sai ubangiji ya ba ya ba shi sulfan tukuna irin wannan wato irin wannan shine annabi sulfan din irin shi irin shi ne aka ba annabi Sulaiman ubangiji ya ba shi sulfan ya ba shi wani ikon da idan yace iska ta yi ba ta yi ba to za ta gama da fushi a jami'in annabi Sulaiman ya ce su yi musu yi fa ma annabi shawu shi ba ba shi wannan sulfan din ba saka ba ta fasa yi ba dole sai da yaje ya roki ubangiji ubangiji ya ba shi sulfan Allahumma habisha alayya ya ubangiji ka tsare mana ita fa hubisa da alaihi hatta fataha Allahu alaihi sai nan da na ubangiji ya tsare mishi wannan rana har sai da wato Allah ta'ala ya mishi fatai wannan yana maka cewa wato an taba wani zamani da lokaci baki ɗaya tsaya cak lokacin ne baki ɗaya tsaya cak eh wannan wannan wato wani abu ne da a yanzu wataƙila idan mutum yana hararowa zai ƙarasa ya fahimci albarka da ake da shi a wancan lokaci na lokacin magabata da kuma irin lokacin sai ga mu yanzu wani abu ne wani aiki ne wanda za ka gani a yanzu muna surar ta taya mutum zai yi za ka yi wani lokaci a ce magabata wani daga lokacin salon kiyamun laili zuwa alfijir ya sauke alkur'ani suka ce doya taya da wani irin kafin suke yi a kai lokacin ka daban lokacin su daban in ka ce za ka yi hukunci da irin abin da kake gani a yanzu mu kai kanka yanzu ga shi kana faɗa ka ce juma'a sha za ka yi juma'a sha za ka yi kai ka san da abin da ake a baya ba shi ake a yanzu ba ubangiji ya ƙara lokacin ya ƙara matsowa shi yasa dan adamul ilmi laysa ilman bil adam dan kawai baka san abu baka fahimce shi ba to wannan baka iya zuwa kai tsaye kace zaka share shi akwai abin da an riga an san ubangiji ba zai canja ba kamar misali a ce lokacin yi ya zama ya fita daga awashin da hudu zai yi ba wannan ubangiji ba mu labarin zai canja ba haka ne shi kawai tafiya amma dai yanayin albarkar lokacin da kuma yanayin fadin lokacin to lalle a jikin mu ma muna jin cewa an rage shi lalle a jikin mu na jin an rage shi saboda haka abin da magabata suka yi a bidat ba ba za mu iya yi ba sai mutum da da himma kai ma za ka yi ka da himma za ka iya yi wannan gaddawa ai suna suna sake qur'ani a abin nan kawai dai mutum na son magana ce katin nasu ba wai na tajwidi sosai ba amma dai suna saukewa eh wanda bai huda da saurayi zai wani mamaki cewa ba saukewa eh amma ba ba wai a ce a ce muti 20 ko muti 10 ba wannan su kansu su kansu gaddawa da suna cewa su su gamsu ba saboda haka wannan abu wannan duk mutum ya faɗi cewa zamani yayi wani aiki wannan babu wani babu wata matsala mutakar ba yana nufin ya cewa na zamani shike aiki ya zama ya yana cin gashin kansa ya sami yancin sa gabarin wato umarnin ubangiji ba in ba haka yake magana ba to wannan abin da yake faɗa wannan babu laifi a sannan kuma akwai abin da wani lokaci za ka ga alaƙa shi larabawa suna faɗi ko ana muna faɗi za a ce ai wane rujubatu dahar ne wato abin mamakin zamani ne da yawa za ka ji ana faɗa irin ana faɗa irin irin su kimiyya da wannan a ce a zamani ne wanda ba a taɓa kusan ba a taɓa gani irinsu ba a ce to abin mamakin zamani to wannan kafa da wannan za a ji a koma me kake nufi ne wannan kana wasu ne kake yi alwasu alladhi yaqtadi al-ikhbar ko kuma kana musabba ne da dahar sifa kake bayarwa da kake bada labarin cewa ga wani halittar ubangiji ya halitta wanda mamakin Allah a wani lokaci da aka yi karni na takwas ko a karni da bakwai shi kake magana to in wanda za a karba daga wajenka rujubatu dahar misali haka misali idan mutum ya ce ja'a bin dahar zamani ya kawo mu ko lokaci na hararan mu ba muna faɗa ba lokaci na hararan mu ko yanzu wallahi lokaci ne ya kure mana ai ka ka danganta mishi kurewa aiki ka danganta masa to wannan duk wannan in ka faɗa wannan ba za a ce maka ba za a ce maka danne ba babu laifi a ciki ko a ce ai wallahi lokaci ne bai bar mu yi kaza ba haka ce lokaci bai barka ba a bari kaga wani aiki ne wannan in kana in abin da kake magana shine kawai wato ka bada labari wannan duk wato akwai wannan a cikin a cikin alqur'ani akwai shi a cikin sunna na manzo Allah sallallahu alaihi akwai wannan kuma mu ma mun riga mun saba muna faɗan wannan tajawuzan wa wattisa'a ayalwa na harshe muna faɗa zaka ga akwai wannan Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh babban malami daga cikin kwatin Muhammad al-Wahhab daga cikin wato malamai wanda ba kasafai aka san sosai ba amma ubangiji ya musu hatarin ilimi sosan gaske a cikin majmu'u na wato fatawar sa da rasail dinsa aka tambaye shi akan mutum ya ce lokaci bai bar mu ba ko a ce mutum ya ce lokaci ya kawo maka za wannan ya halatta a faɗa ki ya halatta wannan mutum ya faɗa ya faɗe shi ne ba babi ne yalwar zance kuma wannan sufa ce yake bayarwa wanda wanda yake hukunta ba da labari wani abu da ya faru a lokacin amma ba yana sai cewa ya zama ya ya samu istiqlaliya ba ya zama ya shike cin kashin kansa gabarin wato dokar ubangiji Allah ta'ala a can sautu al-insan sautu dahar ya ta halata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura yace a wannan hal malamai suna mata fasara guda biyu galibin malamai suna cewa hal aiqat wato haƙiƙa haƙiƙa wato wani yanki daga cikin zamani mai yawa ya zo ya shuɗe a lokacin da ɗan adam ma ba wani abu mai abin a mutu ba wannan shine ma'anan hal wannan shine ma'anan kat kamar yadda su a kabari suka faɗa kuma suka yi kikaitowa daga su alfarra su si bawayi su abu ubaid su alkisa'i da sauransu manyan malaman loka wancan hal ana an kashe ma'anan kat kad ata ala insani haƙiƙa ya zo ga mutum hinun min dahari wani wato yanki na zamani mai yawa lam yakun shay'an mazkura lokacin da shi ba kowa kowa ne ba kaga aka siffarta ma zuwan da shi zamanin to shi kaga ana iya danganta ma zamani wani bangare na aiki mazalla cikin hadisi hadisin Zubayr ibn Ali al-Yami wani ke rufa daga Anas ibn Malik ya ce sai Ibn Bukhari yake cewa mazalla yake cewa la yati zamanun la yati alaikum zamanun illa ba'dahu sharrun minhu aw kama qala alayhi salatu wassalam ce babu wani zamani da zai zo face sai wanda zai zo bayan sa ya fi shi alhe ya fi shari kaga ce sai dangata mushi zuwa din al-itiyan kaga wannan zuwa ne aiki ne yi yake saboda haka zamani idan ka dangata mushi aiki wannan babu laifi wannan babu laifi a sai dai idan wani aiki ne na rububiya da ubangiji shi kadai yake bata da wani ka dauka ka bashi amma dan wani aiki da ya saba yana yi ka ce lokaci mai barka ba ko zamani bai barin ba ko lokaci ya kawo mu ya tun kudo mu wani yanayi da zamani ya kawo mu wani yanayi amma kaka ce Allah ya kawo mu zamani ya kawo mu kaga hadin nan da kai matsala ce sai ka ce a lokaci yanzu ya kawo mu na mutane da ba su tarbiyya wannan kaga ja'a bina dahar kafada shi daidai da hada ta ala insani ilmin min dahar lam yakun shay'an shi ne daidai da la yati zamanu alaikum illa ba'dahu illa kana ma ba'dahu sharrun min aw kama qala alaihi salatu wassalam illa wallabi ba'dahu sharrun min amma idan misali wani abu abu ne ke alaka da rububiyar ubangiji ne ubangiji ne kadai yake yanda ba za ka danganta maza Allah ka ce azurtawa da yin ruwa sama shi na ka danganta maza Allah ba ko ka zarata haka ba za ka dau wani aikin da ubangiji ne yake bata da shi ma a rububiyarsa a halittarsa a kuma aikin da yake yi shi ka dauka ka ba zamani ka ce ai zamani ya kyauta da ya kero mana wani jariri kaga wani wani kuma ai kaga zamani ya halitta na halitta ne kaga yanzu ka danganta mishi halitta ko kuma ka ce wannan arziki da muka samu da ni'imar nan yana daga cikin baiwar zamani wannan ba daidai ne ba wannan ba daidai bane sai dai idan kana magana baiwan zamani wato lokaci ne da ya bar mana ya bar ya daga maka kafa amma kana magana cewa arziki da ni'ima da daga cikin baiwan zamani akwai bambanci kace zamani yanzu ya bai bar mu ba ko zamani ya bamu dama lokaci ne har ya isa ya bamu dama muka kaza kaga baiwa ce amma daga cikin abin da ubangiji ya ba zamani zai iya yi yana yi amma yanzu dauki arziki ko ni'ima ko saukar da ruwan sama ko wani yaro jariri kace zamani ne ya maka wannan baiwar to ai kaga rububiyya ce ka dauka ka ba ubangiji na ubangiji ka ba ka ba zamani wannan duk bai halatta ba ko a ce wannan talauci da muke fama wato wai kamar zamani ne ya bada rowan ni'imar sa kaga yanzu wannan aika wani wani abu ne da wato al-manfa'a da al-madarra wannan ya daga cikin abin da ubangiji shi kadai ke bata da shi ba wanda zai amfana da kai sai ubangiji ya ga dama ba wanda zai cuta da kai sai ubangiji ya ga dama to idan wannan bayanin ya tabbata to yanzu ya halatta mu ce misali wata da aka yi ruwan sama ruwan sama ne aka yi da aka yi ruwan sama sai rana ba ta fito sosai ba sai muka ce yau da aka yi ruwan da zama an tashi da dindibi na ruwa marka marka ruwa sai rana ta yi mana ruwan haskenta ya halatta kaga dai ruwa wani lokaci ai kalma ce wacce take zaka ganta akwai wani wani kaso na na zargi da wani da wani wato kamar zagi zagi haka to shi wannan idan shi kansa abin dubawa ne idan mutum yana faɗar cewa rowan da yake magana wato shine ya kamar yadda muke faɗa lokaci ya kure mana ko lokaci ya harare mu aka harara ma ai wani yau ne na kushe amma mu da abin da muke magana ko lokacin da ya matse mu matsi ai ba wanda ke san wani mutum ya ce ya matsi wanda ya matsi shi idan abin da kace magana wannan kawai shine mutlaqul fi'l wal ikhbar wato kawai labari kake bayarwa cewa a yau daga cikin abin da wani rana ta yi na aiki ta halin wani rana shi ne ba ta yi bai wadda ta saba yi ba labari ba don kushe mata wannan babu nufi kamar babu wani abu da ya bayyana na wato rowarsa illa iyaka dai irin wannan kalmomi mutum ya kamata ya dinga wato tsare bakinsa da shi saboda abin da malamai ke cewa kan min qaulin zahirin tasarrafa ila al-batil fa kana mu'taqada nawa nawa da wata magana ce a bakin mutane suka fara suka saba faɗa ba kuma komai a na zunubi ko alhaki to amma saboda yawan maimaitawa daga baya wani wanda bashi da fahimta wani bami da aka ga da bai da gogayya sai yake tsammanin wannan kalmar wato aqida ma haka take a zuciya ma haka take kamar ana danganta wato zamani ko ranar da wani rowa ne ta yanda har wani lokaci in ya ji haushi zai zaginta ce marwaciya kaga ya ce marwaciya kaga yanzu kaga yanzu shi na yana abin da yana zagin ciki da ba labari ki bayarwa ba yanzu yana kushe mata ne akan wani aiki da ubangiji bai bata da ba ta yi ba inda ubangiji ya ce ta fito ko ana ruwa sai ta fito to dan ubangiji bai bata da ba sai ta fitowa ita tana yi ne ita ma'amura ce a a gaba can manzala sai ya ce mana ya ce la tasubbu dara wa ana ya ce wa ana dahar ni ne zamani haka wato zahirin fasara yake ni ne zamani wasu daga cikin malamai wanda suka kauce ma daidai kama abu muhammad ibn azm zahiri da shi da wasu daga cikin malamai wanda suke dama ibn azm zahiri yana da mukhalafati da yawa ya mutumi ne wato bawan Allah da aka yi kuma mamakin ubangiji wata dahar ne shi kansa da aka taba yi a duniya min azkiya ila ala ya daga cikin da musu da aka taba yi a wannan a wannan al'umma ta mu ne ta manzon Allah to amma duk da haka dai ya gamu da abubuwa haka sosai na cikurkudewa na shiga wasu abubuwa da da ba bai shiga ba yana son hadisi yana kusa sunna to amma saboda yanayin mu'amala da ya rika yi da mutakallimun to ya zama yana da wasu aqidu fadararru kwarai da gaske musamman kan asma'ullahi husna da sauransu da wasu abubuwa da irin wannan har zaka ji wasu malamai sa cewa huwa jahmiyu saboda yana da ya dauki wasu aqidu irin nasu to anan ma shi ma irin wannan aqidan ya dauka yake cewa a nan da Allah ta layi da Allah yake cewa da Allah yake cewa ko manzo Allah yake cewa fa inna Allah huwa da kuma kace Allah ya faɗa shi da hadisi da ya kulisi Allah shine zamani shi to kaga yanzu ya halitta kira ubangiji zamani kenan daga cikin sunaye asma'ullahi husna akwai akwai ad-dahr wato shi abin da ibn azum zahiri ke magana kana iya cewa abdul dahad ya hidi karo abdullahi kawai to wannan kaga idan in zai haka kaga abu abu zai zama shi zamani a halitta ne shi kuma ubangiji shi bai halitta ne sai kuma halitta kuma da abin halitta kuma zama abu da yake da al-khaliq da kuma al-makhluq kawai yasira ne shay'an wahida wannan kaga ba zai yiwu ba shi zamani duka da dan me zamani rana da watan nan hasken rana da kuma wato tafiyarsa da kuma duhun dare to yanzu ka ce wa ubangiji fa shine wannan to yanzu kuma ai ka ce kuma yanzu ba bambanci tsakanin mai halitta da kuma wanda aka halitta saboda haka abu ne wanda yake a fili da in ba dan an samu shugabanci ba a kai kai mamakin ta ya za a yi manyan malamai irin su ibn hazm zahiri da wato sa daga cikin manyan al'umma da manyan mutane da aka taɓa yi a wannan al'umma amma kuma zama wannan abin ya bace musu to amma shi sultanin shubha shi wato ƙarfi na shufa in ta ɗauki wani lokaci malami sai ga ha abin da yake normal ne common ne sai ga kawai a mata girga a ubangiji ya riga ya faɗi cewa a ayoyi da dama a qur'ani ya faɗi cewa dare da ranar nan halittar ubangiji wa huwa alladhi khalaqa al-layla wan nahara wash shamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun ubangiji shine ya halicci dare da rana da kuma rana da wata kowanne yana cikin falakinsa yana gudanarsa kaga nan ubangiji ya faɗi cewa makhluqu ne waɗannan abubuwan duka da dare da rana wanda shi ne zamanin to ubangiji ya ce kuma halitta abin halitta ne to ibn hazm zahiri in ba abu da mutaya zaka yi da wannan ayan kaga makhluqu makhluq ya zama kuma khaliq kuma yake ce addahar shi ne shi ubangiji ya ƙara faɗa cewa min ayati al-layl wan nahar wa shamsu wal qamar la tasjudu lish-shamsi wa la lil-qamar fasjudu wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun yake cewa shine ubangijin da daga cikin ayoyinsa ubangiji galibi a wasu a wani lokaci za ka ga yana danganta dare da rana a matsayin ayoyinsa amma sauran abubuwa kuma ce halittunsa wannan wani tanawu ne kawai saboda su ayoyin dan an nuna maka bangaren da zaka fi lura da ajaibu na ubangiji abin mamakin ubangiji shine wannan dare rana da watan nan na'am dare da rana ai wani abin mamaki ne ai kaza a same shi kuma a yau kuma kuma a taɓa samun wani yayi yayi latti ba sai dai lokacin da za a samu a ce an yi masha uku wani abu wanda wannan kuma nadir ne wannan la yuqasu alayhi a ubangiji ne yace daga cikin ayoyinsa shine akwai wato dare da rana da kuma wato rana da wata yace kada ku sujada ma dare da rana ku sujada ga wanda ya halicce su a cikin abin halitta ne kuma yanzu idan shi ibnu hazm zahiri yace a dahar shi sunan ubangiji ne kuma wannan a dahar shine da alayli wannan har to kaga shikenan sai dami Allah ta'ala zai ce kai kai sujada sai shi ke sujada kawai kenan amma ubangiji yake cewa la tasjudu lishamsi la tasjudu lishamsi wala lilqamar wasu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun ku sujada ga wanda ya halicce su in shi kadai kuke bauta saboda haka da wannan abin da muka ka wannan ayoyi ire iren su ana kiransu alqati'u an-nafsi wani abu ne ke tabbas ne na yankan shakku na nafsi da yazo ya faɗi cewa lalle dare da rana halittar ubangiji to kaga babu yanzu kuma ubangiji ya zama halittarsa yace ni ana dahar dubar abu shawili dole kawai a tawili saboda wato qawadi'un nusus nusus na yanka shakku sun zo sun nuna cewa wannan abu ababan halitta ne haka dole a zahirin wannan magana cewa ini ana daru a canza shi daga wannan zahirin a mai amshi tawili kuma kuma da bada shi kuma akwai alqadi'ul mahsus al'aqli Allah almutayaqqan wani wato yan abinda aka tabbatar ake gani yanke cewa waɗannan ababe halittu ne waɗannan ababe halittu ne ba su da wato wani kaso na halitta a saboda haka ba zai yi a ce shi alkhaliq zama makhluq ba ba zai yi a ce ubangiji mai halitta yanzu kuma shine abin halitta ba ba zai yi ba saboda haka yanzu menene ma'anar kamar da muka ce dole a tawili domin in ce shi anan shine zamani to me ma'anar akwai fuska guda biyu akwai al-khattabi al-khattabi yake cewa iyana dahar ai ana sahibu dahar ni ne ba abocin zamani ni zamani da saboda shi wancan jumla ta gaba ukallibul laila wal nahar to a wannan ma'anar zaka iya mata wato fasara guda biyu a kanna fasaran farko shine ka dauke wannan magana akan hakikanin abinda a hakikani ba sai kai tawili ba shine kace fadan Allah ta'ala inni ana dahar ma'anarsa shine abinda ku kuke kira zamani cewa yana halaka ku yana ba ku wani abu yana ba ku yana kwace wani abu da kuke bukata kuke so yana rayarwa yana yana yana kashe ku yana sauka muku da arziki abinda kuke kira zamani cewa shi ke muku wannan aikin hakikani ne muku shine ubangiji hakikani ne hakikani ne muku wannan abubuwan shine ubangiji domin ubangiji shi ke juje zamanin shi zamani mukallab ne shi kuma mukallib ne shine ubangiji to kaga yanzu wannan baka baka ma bukatar sai ka tawili ai kai ai kawai ka cewa kawai ake yi abinda kuke kira zamani aiki da kuke ba zamani to wanda kuke zaki a fakaice fa ubangiji to fa shine ma'anar inni ana da zagi zamani da kuke wannan taharruban ne wata shafiyan minkum amma wanda kuke zagi din hakikani shine ubangiji dan zagin yana kaiwa wajen sani tunda shi ke wannan aikin to wannan shine wato ma'anar uqallibul layla wan nahar da yazo yi magana a gaba kuma ubangiji ya ya faɗi wannan banda a wannan hadisin aya karara ubangiji cewa yuqallibul yuqallibul lahu al-layla wan nahar inna fi dhalika layatin ulil absar ubangiji shi ke jujjuya dare da rana wannan yana daga cikin ayoyi ayoyi ne a wajen masu hankula saboda haka abinda ake magana ba sai mita wili ba shine zagin ku da kuke na zamani lokacin da wata musiba ta same ku na mutuwa ko wani abu ya bace muku ko wani naku ku rasa shi to wannan zagin yana kaiwa ne wajen wanda mai asalin umarni shi al'amir shi ubangiji saboda shi shine mai aikin shine ya kaddaro da iliminsa da rubutunsa da kuma ganin damansa kuma shine ya halicci abin kuma ya bayyana da shi abinda ya zo same ku ai kadararsa ce ba wani abu ba saboda haka in kuka zagi zamani to kun zagi abin da abin da yake shi barigi ne wato shi kwatacce ne babu ruwan shi to zagi wurin wa zai zo kenan wurin wa wanda ya aikin zai zo kamar yaro ne karami a babansa ya aiki shi yace je kira wansa da je ya kira sai kawai ya kakkata mai yaron zagi to yanzu zaka shi yaron laifinsa ne zagi in ya dukure in dukura wurin wa za ta je wurin mahaifinsa saboda haka hakikani ba ko da zai iya cewa shi yana zagi kaninsa ne kamar yawa yake zagi ai ai wanda ya aiko shi ke zagi tunda shi yace a zo a kira shi shi yana zaka ga zaka ga a cikin hadisi matsala yake tirda wanda yake zagi iyayensa ita ya zai zagi iyayensa ce ai to ba ya je ya yi sanadiyya ba ya je ya yi sanadiyya saboda haka wannan sai zama shine shine ma'ana kamar fada ake musu cewa wannan abin da kuke yi na zagin zamani saboda kawai ku gudu mazakin ubangiji amma daga baya dai outcome din sakamakon shi zakin ubangiji kuke yi wannan shine fasara na fasara fasara ta farko kaga in aka yi haka to ba sai an yi tawili ba sai zama wato abinda ake magana inni ana dahar wato ai ana ana muqallibul ad-dahr ni nake jibe zamani a in ko muka tafi akan cewa rabi tawili irin su ra'ayin su al-khattabi ibn tabiya kuma ya koyi bayan sa shine inni ana sahibud dahr ni ne mai zamani din to wannan babu wani iskali a shi ma in aka tafi haka saboda ai dama tawili in ka ji muna inkarin ka ai tawili ubangiji ya ce da hannu ka je ka ce wai a wannan karfi ake magana ba hannu ba to a yanzu babu dalili ne babu dalili ne tawili idan akwai in akwai dalili to wannan fasara kai to ayoyin qur'ani da yawa sun yi magana cewa ubangiji shine ya halitta su kuma wadannan ababan halitta ne kaga dole mu fasara kuwa akwai akwai dalili kuma ubangiji shi kansa ya faɗi cewa yuqallibu Allahu al-laila wan nahar ya faɗa cikin ayoyin qur'ani saboda wannan duka qara'in ne qara'in ne jamma wanda za ta hana a dauki wannan ma'ana din akan hakikaninta saboda haka kowanne aka yi wani babu ne yace yake cewa yuzin ibn adam yasubbu dahra wa ana dahr yace uqallibu al-layla wa nahar haka wannan ma karina ma aya gashi a gaban ta ce uqallibu al-layla wan nahar ina jujjuya dare da rana wannan kalila ce wanda ce kalila ce mutasila ma banda kalila munfasila da muka je kalila munfasila shine sai ka je wata nassin ka dauko ka fasara da ita wato ka nuna cewa wannan kalila za ta hana a dauki wannan ma'anar hakikanin ta kalila mutasila kuma a waje a wajen suke yace in ya ana daru sai bai shiru ba sai je gaba yace uqallibu al-layla wan nahar malai ce banda wanda akwai akwai abin da wani duk da ba zai zama gurbin mutane idan sun aikata wannan ba za a ce sun yi shirka ta ba akwai wa'azi da ya kamata mu dauka a wannan abin da ubangiji ya hana mu zagin zamani zagin zamani akan abin da bai ji ba bai gani ba akwai a cikin abin da ubangiji ya halicci ɗan adam da shi akwai wani abin da yake a sake yake jibiliya ne mutulaka ubangiji ya halicce mu da wannan abin ba wanda isa ya ce ba zai ba akwai kuma jibiliya mu'allaka wanda kuma ubangiji ya fa ya ta dan adam da dabi'a zai yi wannan abu amma ko yana da dama ya zaba ya ga dama ko ya kiran dama jibiliya mutlaka wanda kike ita halitta ce na ubangiji a sake shine kamar ci da sha ci da sha wannan babu wani wanda dan adam zai ce ba zai ce ba zai sha ba ko ya ci ko ya mutu kawai ko numfashi kaga duka waɗannan abubuwa a ba mu da dama mu zo mu ce wato ba za mu ba to wannan tarbiyyar da ya kamata mu kuma samu a wannan babu shine ba a aibata ma dan adam akan jibiliya mutlaqa akan abin da ubangiji ya riga ya halitta shi kuma bai sai ce ba zai ba duk da misali in yaje yayin da yake ci ko yake sha ina ba ina magana ƙari akan cikin sa ba a'a gabaki ɗaya ci da sha ba wai a ce wannan maya abinci ba a'a ba wai magana mai ta ko wani abinci a'a ana magana cewa kawai dan an ga yana ci yana sai a aibata mishi saboda wannan yanzu ba kake ma ai kana ma wanda ya wanda ya shi haka ne kaga wannan babu babu tarbiya wannan tarbiya da katin koya kenan ana babu amma jibiliya mu'allaqa mu'allaqa wanda ke ita wannan ubangiji ya sanya mana muna da wani ta cewa a ciki akwai wani ganin dama kamar misali aure ana isa wani bai aure ba kamar misali mutum ya ilimi a kan mutum ilimi shi ne mutum a wani misali shi ya fi ya fitowa fili a to irin wannan idan mutum ya ya zo ya aibata ma mutum saboda kawai ya yi aure to wannan jibiliya ce mu'allaka muqayyada wannan ba za ka zo ka ce wai yana zaje shi kansa wanda ya umarnin ba saboda wani abu da aka ba wancan dama zai iya zai iya yi ko ki saboda haka wannan shine tarbiyyar da ya kamata mu yi duk abin da yake ubangiji ya riga sanya mu ba za mu iya kini ba to kar mu zo mu daina kokarin zagi juna haka saboda wannan a wani abu ne wanda yake a ubangiji haka halice mu shi zai zama kamar kana aibata mu wanda asalin wanda ya halitta haka ubangiji ya ga dama sai mu yi numfashi ubangiji ya ga dama sai mu ci abinci ubangiji ya ga dama sai mu sha ruwa to yanzu kuma ka zo ka ce wai in gungun a dan me za mutane za su yi kaza kamar irin yan idiyan nan masu aibata ma mutane cin nama a cin nama to duka dai wannan zai zama jimiliyar mu'allaka irin ita ma amma dai wannan ka kuna ne ku haramta wani abu da ubangiji ya halatta al'amir wanda umarce mutum nama shi ne ubangiji da ka kaga shi kansa wannan ba ba daidai bane tunda shi wannan shi jibiliya ce mu'allaka ita ma tunda mutum yana gana ma ya ci nama ga nama ba zai ci nama ba a yau mun fara warba lokacin wata kila ya akwai ya saura ko zan ban kaɗan fiye masayi insha Allah to masha Allah a malaci fihi masayi wannan babi akwai mas'aloli matsala ta farko malam sai bai kawo tafsirin ayan ba ya saba wata ila ya manta ne kun lura yace bai ce tafsirul aya ba galibi in ya zo ya kawo aya fihi masail na farko da zai kawo sai ce to sai ya kawo ce tafsirul aya fasarar ayan a fitina ta wa ma yudikuna ila daha yanda su waɗanda suka fara sai bai kawo ta ba wanda wannan muhimmi ne kuma sai al'ula malam yace matsala ta farko shine annahi wa an sabbi dahar hani daga zagin zamani aibata ma zamani lalle wannan kar mu zo muna aibata ma zamani ba wai dan mu bada labari ba sai dan mu kokarin aibata mishi muna kokarin lakace mishi hanci dan me yake aiki da ubangiji ya sa shi wannan ibn ibn qayyim yana cewa a wajen zagin zamani akwai wasu abin zargi da dan yawa da ya ambata daga ciki yace kaga anan kaji ka zage wanda shi ba bai maka komai ba ka zai haka nan mutum ya samu wasu wani bawan Allah ya zage shi bai mishi koyi haka wannan ba daidai ba to da ka je ka ce zamani dan kawai an samu ubangiji ya dauki ran dan uwanka a wannan lokaci din ka zage shi to me maka shi me nashi a ciki sai na biyu shine wato al-shirk shirka da yamma ubangiji a nan li'tiqadihi annahu yadur wa yanfa'u bi nafsihi saboda abin da ya kudurce cewa yana yana amfanarwa ko yana cutarwa da kansa da karfinsa yana cin gashin kansa wajen saukar da cutarwa ko kuma amfanarwa shi zamani da kaga wannan shirka ne kuma wace yin wannan ubangiji ke yi sai abu na uku abu na uku da shine wato ya zama zagin kuma daga bayan zuwa wajen wanda asali ke aiki asalin wanda ya umarni shi wanda ya umarni al'amir ubangiji kenan inda yace alala kul khalq wal amr sadaka wannan kowanne babu babu dadi babu kuma sauki akwai kurzi na tauhidi ko dai mutum ya zama ya ma ji suke tauhidin baki da kuma ya zama ya kurzi na kamalar shi الثانية نبي تسميته أذى لله تعالى yanda aka ba da labari cewa wato zagin zamani din wannan bakanta wa ubangiji ne mun yi faɗa cewa aza din yakan zo da bakanta yakan zo da cutarwa amma anan ana magana bakanta ma ubangiji dan ba wanda ya kawai yayi wani abu kawai saboda ya bakanta ma ubangiji a zatin sa babu ina nufin ya cutar da ubangiji a zatin sa amma ubangiji yana so yana yarda yana kuma ki yana kin yarda saboda yayin da ka zagi zamani wannan ba zai sa ubangiji ba saboda kawai kana zagi zamani ba zai koma wai kamar dan adam ne da ana zaki shi zama diya diya susuce ya rame ya yashi lafiya ubangiji ba wanda ya isa dan ya ce ba zai bauta mishi ba in mun ga dama mu ta cewa ubangiji yana da yaya dari ubangiji ba zai cutu ba lan tablughu burri fa saburuni ji ji Allah ta'ala a cikin hadisi na Abu Bakar yace ba ma za ku iya zo ba za ku taba kaiwa zuwa ga wani abu da ishi ta da ni ba ku cutu da ni wannan abbar da ake tabarru da ake magana tabarru zati amma cewa amma na ma na ce a salita a salita na uku a ta'ammul fi qawlihi mutum ya lura da faɗin Allah ta'ala fa inna lahu huwad dahar Allah ta'ala shine zamani wato shine tituju ya zamani zamani wato abin halitta ne da ubangiji ya halitta a saboda haka bai kamata ya zaki zamani ba saboda idan ya zaki zamani daga baya wani zakin nasa zai kai zuwa ga asalin wanda ya umarni الرابعة نهد أنه قد يكون صابا ولو لم يقصد بقلبه ana iya samun mutum ya zama ya zaki zamani ko da bai kudurci da zuciyarsa cewa da gangan za mu tsira sai zage shi bane amma dai ya kawo wasu kalmomi wanda za su zama labudda suna zagin zamanin ne wani lokaci a tambaye su mutum ya ce ce ai shi wata yake ko ce shi bai a zuciyarsa ba cewa yake yi wai zamani shi yake halitta ba amma sai a samu kuma daga baya zage zamani din yake yi ya zama yana kokarin aibata ma zamani akan wani abin da ubangiji ya umarce shi yayi ko kuma wani abin da ubangiji ya kaddaro za a yi a cikin wannan lokaci din sai ya rika zagi wala lam yaqsid bi qalbi ko da azin a cikin zuciyarsa bai nufaci bai nufaci haka ba ah mala yace wannan zamu ya ba mu shiga zamu shiga to lokacin yayi ko to ina ganin sai mu tunda zamu shiga sabon babi mun zo kan babi sai mu tsaya nan insha Allah zamu shiga cikin babi na babu tasammi bi qadi al-qudati wa nahwihi babi zai yi magana akan wato mutum yaje sanya maka yaje sa maka kansa suna na alƙalin alƙalai ga galibi muna faɗin haka har yanzu alƙalin akwai wasu manganu wasu kalmomi da muke faɗi wanda duk wanda ba daidai ba da ya ci karo da kamalin tauhidi ce ce alƙalin alƙalai sarkin sarakuna da ai ba shi ga ma hadisin nan mukan sarkin sarakuna din da shi za a dauka da shi za a fara da alƙalin alƙalai da sauransu da sauransu da wanda duka suna cin cikar da wato kamala na addini akwai abin da kai tsaye in aka faɗa to wannan yana komawa zuwa wurin ubangiji ne kai tsaye kamar mutum ce sarki sarakuna din kamar mutum ce alƙali na alƙali galibi alƙalanci in dai alƙalanci ne daga sai za a yi za ka yana da wasu ɗabi'a guda biyu yana da yana da ƙarfi na zartarwa sannan kuma yana yana kuma yin hukunci ya zama a kawo mutane sai musu hukunci ya daura daurewa na saka ya saka saka to wanda ke asali wannan shi ne ubangiji yayin da kace qadil qudat alqalin alqalin wannan alqudat kaman jinsiya ce tastaqliqu jami'a anwa'i alqada wal ilzam wal ilzam wal ifta a banda shi akwai abubuwan da wasu daga cikin malamai ke kawowa wanda ake ta tantama akan za a iya faɗa wannan magana na ko ba za a faɗa ba akwai wasu alqab da turkawa suka zo suka suka dinga faɗa su suka kawo mana wannan kamar mutum a ce kamar mutum a ce a za ku ga akwai sunaye da muke zuwa da su a ce nuruddin ko shamsuddin wani asali turkawa suka fara zuwa da shi daga baya abin ya zama wannan taqiyuddin na ibn taymiya misali da izzuddin ibn abdussalam da wani alqab ne da ake faɗa to insha Allah zamu yi wannan maganar saboda banda shi ma akwai maganar Sheikhul Islam da ake cewa wasu suka ce ba za a taba faɗa ba in ma aka faɗa ma an yarda Sheikhul Islam bin Taymiya akwai ta bangaren da in aka faɗa din zai iya zama laifi ta bangaren kuma zai zama halal in Taymiya shi ba ya ba ce mishi ake Sheikhul Islam ana magana cewa musulunci duk ya durkusa sai ya koma wajen sa ba aka ce shi bai faɗa ba da ba shi ba kansa wannan lakabin ba banda shi kuma akwai maganar da ake cewa imamul a'imma limamul limamai wannan ya daga cin abin da yake ubangiji ne kada yake banta da shi ko kuwa dan akwai shehu shuyukh ma mu anan aka ce malamin malamai shi alim al'alim ma da dan bambanci da al'alim dan ka ce malami ko wanda ya fi kowa ilimi wata ilimi zai zama ya dan bambanci da mu yaran mu al'alim sai ka ce shaykhun ba nan ba ba za ka dawo ba ta ce ba wani shaykhun ba dan dawa mu galibin malamin mutum bai dawa malami sai ya tsufa shaykhuka shi ne tsufa sai ka ce shaykhu shuyukh ba ba kai laifi ba za mu zo insha Allah zamu yi wannan magana sai magana sai Imam Al-Imam Imam Al-Imam wanda ake faɗa shine Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah mai mai tadawu sahihi lokacin sai ake cewa Imam Al-Imam saboda ya duk kusan malaman na zamanin sun zo gaba su yin karatu dan ake cewa Imam Al-Imam ya halitta ko bai halitta ba banda shi kuma akwai abin da wasu malamai ke kawowa na duk wani malami da aka samu ya dan fadade a babi na bid'a kamar irin su Ibn Hazm Zahiri da ake yanzu kawo maganar sa kamar irin su abu hamid muhammad ibn muhammad al-ghazali ana iya ce musu imam ko ba a ce musu imam wasu na cewa ai muna cewa imam al-ghazali ba ba faɗa ana faɗa imam al-ghazali imam ibn hazm al-bahi to kwaɗa wa'annan ma su akwai ɗan tajawuzi wanda ma galibi aka ɗan tattama akan su ya su juwaini su baqillani su al-amidi ire-iren su ire-iren su shi al-amidi ne musamman al-amidi kusan ubangiji ya ɗan bashi ilimin amma kuma ka cewa mutum banza ne haka a ɗabi'a malamai sun zunguri ɗabi'arsa to wannan irin idan su ana iya ce musu imam saboda imam ya kamata a zama wanda zai zama za a yi koyi da shi ba wanda za a faɗa kawai a ce sunan malanta ne ba a sunan malanta ne da aiki malanta da aiki da dace kuma aiki wanda yake datattacce wanda aka dace da shi ya dace da suna ta manzon Allah akwai ikhlas da mutaba a zahirin aikinsa saboda haka wannan shi ake ce mai imam asali amma ya halta irin waɗannan malamai a cikin su al-imam insha Allah idan muka zo a wannan babi akwai abubuwa da yawa wanda zata ida mu dan yi darasi biyu insha Allah ba ina sa ran ba zai wuce darasi biyu ba tunda babu bai da yawa abin da muka tada Allah ya ba mu dada abin da muka kusa da Allah ya fi mana sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh